أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau kwanan wata sha shida ga watan shida shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatu wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na shekhu da'watul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah ta'ala wanda ya takaito shi daga littafin zadul ma'ad na ibn al-qayyim rahimahullah wanda muke gabatarwa wannan masallaci na ihya'us sunna da ke kofar nasarawa a birnin kano nigeria yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala za mu dora gaba ta gaba akan abin da ya shafi sallah da shiryarwar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi sallah yau ya ce za mu fara ne akan faslun fi qira'atihi ko fi qira'ati salatil fajri fasali da yake magana akan shiryarwa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama dangane da sallar asubahi a matsayinsa na limami jagoran al'ummarsa a wannan lokaci yaya yake karatu a sallar asubahi kuma an karantar da mu ne don mu yi koyi da shi sallallahu alaihi wasallam wa kana ya ƙara'u fil fajr bi nahwi 60 ayatan ila mi'a wa sallaha bi surati qaf وصلاها بسورة الروم وصلاها بإذا الشمس كورت وصلاها بسورة إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما وصلاها بالمؤوذتين وكان في السفر وصلاها فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذكر ما كان وما يكون في يوم الجمعة كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية duka wannan abin da imam ibn al-qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad ne dangane da abin da annabi alaihi salatu wassalam yake yi na sallah da kuma surorin da yake karanta ya ce wa kana ya tsaro fil fajiri in an ce alfajiri ma'ana sallar da ake yin ta idan alfijir ya keto shine ma'anan fil fajiri a sallar asubahi kenan an ce da ita alfajir ne saboda ba ta halatta ba sai in alfijir ya keto duk wanda ya yi sallah sallah asubahi kuma alfijir bai keto ba to sallarsa ba ta yi ba wa kana ya karɓo fil fajr shi yasa aka ce alfijir aka kira fajir ɗin ya ga dama zai ce salatin subuhi yana karanta aya 60 a cikin sallar asubahi ila mi'a har zuwa aya ɗari sittin zuwa ɗari wani hadisin muslim ya rawaito shi da imamun nisa'i na annasa'i rahimahullah riwayar abi barzata al-aslami Allah ya yarda da shi 60 zuwa 100 so in limamin ka ya jawo ya ta yi ya ta yi har ya kai aya 100 kada ka je ka zage shi a gefe ka ce yana tsananta mutane ya yi koyi ne da annabi alaihi salatu wassalam wasallaha bi surati qaf ya sallaci asubahi da suratu qaf suratu qaf nan tana da aya 45 wani lokacin annabi ya sallaci sallah asubahi ha haɗin na yana kuma kan sallah asubahi bi suratin rum ya sallace ta da suratin rum suratin rum ɗin nan tana da ayoyi 60 alif lam mim ghulibatir rum duka ya zube ta asubai wa sallaha wani lokacin kuma an samu ya sallaci asubahi bi idha shamsu kuwirat suratu takwir tana da aya 29 to anan akwai yanayi yanayi yake duba wani lokacin kaga ta yi tsawo sosai wani lokacin kaga ya takaita saboda wani uzuri daga cikin uzurorin an faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana limanci idan ya ji yaro yana kuka a masallacin mata kenan tunda suna zuwa sallah idan ya ji yaro yana kuka ko yana da niyyar ya tsawaita sai ya rukui saboda tausaya wa uwar yaron kada yaron ya cire ta daga cikin khushu'i to wata ran kuma annabi ya yi sallah asubahi da idza zulzilat al-ardu zilzalaha aya takwas fi raka'atayn kiltayhima a rakawoyin guda biyu dukansu akwai yanayin tafiya kamar yadda za mu zo mu karanta a nan وصلاها بالمعوذتين النبي عليه الصلاه والسلام da قل اعوذ برب الفلق da قل اعوذ برب الناس الصباي amma ce wa kana fi safari yana kan tafiya ne so kaga wannan yana nuna idan ana tafiya sai a sauƙaƙa kuma yadda muka yi bayani ba fiqihu bane ana cikin tafiya mutum ya je ya jawo doguwar sura yana jan matafiya kada ya tsananta musu mai sallan ma gaba daya wanda ya kawo ta yana sauƙaƙawa ana tafiya so kai ma yana da kyau ka sauƙaƙawa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine ke nuna cewa kai din faqihi ne ma'ana ka karanta sunna ka san yadda annabi yake yin sallah akwai wani lokacin da aka ruwaito wa sallaha fastaftaha suratul mu'minina yayin sallar ya fara bude suratul mu'minun wato qad afla almu'minun yayi ta karatu yayi ta karatu qad afla almu'minun nan tana da aya 118 yayi ta yi malam yace hatta idza balaga dhikra Musa wa Harun har sai da annabi ya kai daidai inda Allah ya ambaci Musa da Haruna inda yace summa arsalna Musa wa akahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin a cikin suratu al-mu'minun a raka'ar farko to daidai adadin wannan gurin kuma zikir musa wa haruna nan ya kai aya 45 kaga ta zuba karatun nan sai da ya kai aya 45 shi ma ka san me yasa ya ruku'i tari ne ya kama shi akhadhathu sa'alatun faraka sa'ala tari da tari ya kama shi ya rike masa makogwaro sai ya riko da ba don haka ban jin da wani abun ne zai faru daban idan ranar juma'a ne sallah asubahin juma'a kuma to ita kuma daban ce ita ana yin suratu sajada wa kana yusalliha yawmal juma'ati bi alif lam mim as-sajda suratu sajada kenan shafi wajen uku ko na dan madina a raka'a farko a raka'a ta biyu hal ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura galiban a sallah subhi insha Allah in dai ranar juma'a ne kawai zaka ji manzo alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin sai ya direta tas ya ruku'i raka'a ta biyu da ko hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura me yasa ya rike waɗannan surori guda biyu yake karanta su a sallah asubahi saboda a cikinsu akwai bayani na farkon halittar ɗan adam da ƙarshensa a ciki an yi bayani ayoyinsu na surorin nan guda biyu suna magana akan halittar ɗan adam farawarsa da ƙarshensa da halittar annaba adam da kuma magana akan shiga aljanna da wuta da kuma bayani akan ma kana wa ma ya kunu fi yawmil jumu'ati da abin da ya kasance da abin da zai kasance ranar juma'a da ma abin da sunna ta kawo ta da fashin baki na surorin kama kana ya karɓu fil majami'il izami kamar yadda ya kasance yana karantawa a manya-manyan wato wurare taro babban taro kamar irin sallar idi da sallar juma'a kal ayadi da kuma aljuma'a to shi kuma abin da ya fi karantawa kaf yake karantawa da iqtarabat sa'a wa shaqqa al-qamar da sabbih isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya waɗannan a duk kamar irin salloli na idi da da sallar juma'a yana karanta su alaihi salatu wassalam wannan sunna ta karanta suratu sajida da suratu al'ata alal insan gaskiya da yawa daga cikin limamai wasu sun kaurace mata ba sa ɗabbaƙa ta ya kamata kuma masallatai na sunna to a rinka jin motsin sunnar tana fitowa yanzu kaga karewar dibin sunna shine annabi yana tunatar da mutane duk juma'a yana karantowa da asubahin sallar juma'a ya karanto musu surorin da suke magana akan tashin alkiyama magana akan za a mutu kuma daman yana yin haka ne saboda annabin ya faɗa cewa Allah madaukin sarki zai tashi alkiyama ne ranar juma'a wata juma'ar idan aka waye ta in Allah ya sa da ba za a je asabar ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za a kai magarba ba don haka sai yake karantar da mutane ku tuna kiyama wataƙila yau ne يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ونفخ فيه من روحه وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد دك إن كجد سورة سجدة نندا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا كياما duka surorin sajada da halata al insan da duk gaba daya abin da ke cikin su bayani ne akan halittar dan adam yaya rayuwar duniya take yaya mutuwa take ya kiyama take duk juma'a annabi yana kula da wannan wanda Allah ya sa ya samu dama ko shi kadai zai yi sallah in kuma liman ne a masallaci to a rinka tunatar da mutane wannan kuma su mutanen su rinka ji a ransu me yasa aka lazumci karanta wannan surori ana tunatar da su kiyama ne so yan wana musulmi waɗannan su ne abubuwan da annabi ke karanta a subahi to sai ka gwada sunnar ka yau da kuma sunnar da annabi ya tafi ya bar maka akan sallah asubahi kawai ka gwada nauyinka ya kake kuma nan ya kamata mutane su gane waɗanda kullum suke da ra'ayin a rinka yin sallah shaf shaf kasan kowane masallaci akwai irin waɗannan mutanen su ta matsantawa limamai musamman sun raina limamin dan iyayen da aka rena ka iyayen da za a maka rashin mutunci ƙwarai kuwa haka mutane suke mutum ya zo kawai saboda ra'ayinsa da manufarsa ya hana ka yin sunna kuma ya fake maka da wani abu daban wanda nan ibn qayyim Allah masa rahama da Muhammad bin Abdullah sun kawo suna raddi akan wannan a tsaya ai sallah mai kyau ba mu da wani abin da ya saura mana in ba sallah ba za mu zo babin magana sauƙaƙawa shi ma yana nan ba a goge babin ba yana nan amma kuma zalunci ne da rashin adalci a rinjayar da janibin sauƙaƙawan a sauƙaƙe ta gaba ɗaya ai da sallama annabi ma babu matsanantawa duk wanda ya ɗauka cewa an karanta suratu qaf aya arba'in da wani abu ko an karanta suratul rum aya sittin a cikin sallar asubahi an tsananta mutane to kamar yana cewa annabi ya tsananta mutane dan shi da ya ce a sauƙaƙa ɗin to shi ne kuma ya karanta wannan duba suratul mu'minun na duba tsawonta su sallar suke yi da ma'anar sallah sallar suke yi suna tuna me suke faɗa ni ko ni da kai yau mun kabbara ana sallar nan wani abu daban kake tunawa ba abin da limamin yake faɗa ba saƙon da ake gaya ma ba shi kake ɗauka ba nawa ne a cikin mu yau in ana sallah yake bibiyar yau liman me ya karanta wani saƙo ya isar me aka koya min me aka nuna mun a cikin sallar isha'in nan magaribar da aka yi liman da ya karanta sura kaza me yake so ya ce da ya karanta a asubahi ko da isha'i kaza me ya karanta me ya sakon da isar nawa nawa ne suke kula da wannan to shedan dama ya yi alkawari sai haramta mana ladan sallan sai mutum ya zo ya kabbara yana yin sallah ya zo ya idar da sallan ya tashi bayi da lada dan annabi ya faɗa ko jam'i kai akwai wanda zai zo ya jam'i ya tafi empty wallahi masu dan dama dama ne wani yana tafiya da rabi kana gadara ka je kai jam'i wani ya tafi da rabi wani ya tafi da kwata wani kuma zai samu cikakken lada wannan wanda ya sallar da gaske da ma'anar sallar kenan so yan uwana a musulmi ya kamata mu kula da wannan sunna kuma mu yi kokarin kamantawa ko yaya ko da ba mu irin wanda annabi ya yi ba kai tsaye amma dai a kamanta illam yakun iblun fami'iza in ba samu raƙumi ba aka samu ɗan akuya sai a ɗan lallaba so amma kwata-kwata a canja wa mutane sallar daga an zo ana sallah a subahi malam kafin ka je ka dawo liman ya gama rukuyi har an idar da sallah asuba ba sallah asuba malam karatu ake sosai shi sa annabi yana fara ta tun da sauran duhu duhu alfijir yana ketowa ke fara ta baya gama ta sai gari ya waye shine asfiru bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum din sallah asubahi ku yi ta har gari ya fara wayewa haka annabi ya faɗa karatu kurin zaka ji tilawa ake ta zuba shi yasa dama annabi ya faɗa yace ummun nasu aqra'uhum li kitabillah wanda zai wa mutane limanci ya zamanto ya fi su karatun qur'ani wanda bayi da shi kaga sai koma baya ya tura wanda yake da shi har wani ya ce a to ai ni ban hada cewa to ka je aiki ya same ka liman ka je ka haddato su ga abin da annabi ke karantawa kuma wallahi akramakallah irin wannan sallan nan a yi ta a haka ta fi daɗi in an idan sai ka ji wani daɗi a ranka ka gogu ka san kayi ibada amma yau masallatan da ake kokarin ɗabbaka sunnan ana ɗan karantawa guje musu ake a ina ba za mu je masallacin wani ba ai kashe ka zai wannan ka ji amma fa a layin mai layin mai layin mai awa nawa yake a layin mai ga zafi aka maka yana cikin mota rana tana bugu amma ya yadda ya bi yana kallo yana bi ga 'yan alfarma suna ta shiga a gabansa ba yadda zai ya haƙuri zai iya bi ko ba ka bane wani lokacin a zo a gabza gosulo ka zauna ka tabi sai ka minti arba'in yiwu ana ja yiwu wannan duk ba matsala bbn a banki ba ka yi ba an ce sai ka yi ka je ka zauna yini cur akwai masu tafiya tun asuba wallahi tun asuba ya zai zauna yana gindin banki yana jira sai awa uku hudu atm kudi ya je zai karba nasa ne kudinsa ne halak malak amma an bautar da shi dole sai ya je wannan wurin ya je haka zai zauna ya ta jira awa daya awa daya da rabi waya da su duk wannan ba matsala amma in limaminsa a masallaci ya zo masa sallan minti ashirin sai ya fita yana yi da liman ɗin yana zagin shi wata muguwar tarbiyya da mutane suke da ita mara kyau ba fa albashi yake biyan liman ɗin ba bai taba yi wace fanin tattasai da tumatir naira ɗari biyar ya aika gidan liman ba bai taba zuwa a sallah ya ce barin ba wa liman riga ya ɗinka ba liman dina ne yana wucewa kullum barin ba shi riga shi ma a ga cikin ni'ima bai taba yi ba bai taba zuwa an masa haihuwa ya ce bari ya taimaka masa ba bai taba zuwa an ce liman ɗinsa ba da lafiya yana da zaɓi bari sai lemo da ayaba da ruwan sha ya kai masa ba ba yi da alaka da wannan liman ɗin illa kawai ya zo liman ya masa sallah ya jagorance shi a hanyar da zai tafi alkiyama ya je game da Allah lami lafiya amma sakamakon shi shine in ya masa ba daidai bai zage shi wani sallar juma'a ya je kurin ya tarar ya aka yi ranar limamin ya yi gajeriyar hudu ba ya sallah da wuri ya gama yana buɗe baki sai zage shi a gaban mutane ya kamata mutum ya kansa tunani mai kyau wallahi kuma akwai inda za a je ko magana baka isa ba ai kana aiki oganku zai ce za a yi mitin karfe sha ɗaya ba zai zo ba sai biyu da rabi magana baka isa kai ba ka yi mana su canja ma wurin aiki ko a rage ko promotion ɗin kai zo a rike takardar shi wannan ba matsala ba magana wallahi ko ya zo gashi lokacin tashin yayi ba wanda isa tashi mitin za su zo suna yi idan ogan bai tashi ba wallahi sallah ba sa iya fita su ma'aikatan musulmi na wannan zamani sai wanda Allah ya kubutar saboda kana fita za a gane a oke kai ne mai sallah ko oke yayi sun maka fenti saboda kana sallah duk wannan fa ba matsala mutanen mu sun yadda su yi wannan zai je yana neman zai withdrawing kuɗi a banki zai yi transfer zai yi kaza a ce ba network haka za a zaunar da shi awa uku kuɗi biyar yana zaune ya gama duba duk whatsapp ɗin nasa ya karance duk abin da aka turo network ɗin bai dawo ba amma a wayar safa akwai network amma a bankin ne ba network ya haƙura ya zauna ita jira wannan ba matsala amma laifinsa shi dan me yasa zai zo masallacin su liman yana tsananta musu kawai mu a zo ana koran mutane an zo ana kaza ana kaza ana kaza koran mutane masu raunin imani ko na faɗa akwai babin sauƙaƙa za mu zo kan hadisin mu'azu ina tsane da shi amma magana ta gaskiya idan muka bari aka kashe sallah in muka bari limamanmu suna mana sallah gagau gagau gagau gagau a yi a gama a tafi to ba mu da abin da ya saura mana yanzu a duniya in ba sallar ba mun kashe kanmu kuma babu kai ba zuwa kai a karan kanka kai sallah cikin khushu'i da nutsuwa wallahi ba abin da ya fi daɗi sallah daɗi yasa ko annabi ce shiga damuwa ya da wani abu sai ce ina bilal ne kira mana sallah dan Allah mu huta wallahi shi kawai ya mai da yin sallah ita ce samu hutu a gare shi so ina fatan limamai za a kula da wannan a jarraba ko ba a ɗari bisa ɗari ba a kwatanta mutum ya ji a kansa a ransa lalle yana bin annabi lalle sallah asubahi a bambanta ta a yi karatu mai tsawo a ciki ka san me hikimar dan maslahar dan adam din na farko dai wai ka waye gari farkon abin da ya fara shiga kunnen ka bayan ka tashi shine qur'ani a baka labari ga shi Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yinin nan gaba ɗaya ka yi shi kana tuno abin da aka gaya ma da asuba sannan abu na biyu ɗan adam yana da larura wani in an yi kiran farko baya tashi kira na biyu ma ina sai an yi da ƙyar kuma alwala ta asubahi ta fi kowace alwala wahala da nauyi kafin ka yi ta ka gama wani sai yayi wanka wani sai yayi buroshin ya gyara jikinsa wani sai ya dan sa turare wani sai yayi kaza wani gidansa da nesa da masallaci wani yana da larura wani jikin ba lafiya kafin ya miƙe ya yunkura ma sai ya ɗabi minti 27 wani larurori dai wani kuma gidansu layin banɗaki yake dole sai ya jira wancan da sauransu goro ne bai da aure yana jiran banɗaki wani kuma a sauran kofar gidansu a waye waye ba banɗaki sai ya yi nesa ya je duka wannan shine aka ce liman in ya zo ya yi karatu mai tsawo saboda kowa ya riska kaga ashe maslahan mu ci to bari mu ci bari mu ji sauran salloli فصل في هدي في القراءة في باقي الصلوات shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam a karatunsa a sauran salloli wa amma dhuhru fa kana yutilu qira'ataha ahyanan sallah asuba azhar annabi yana tsawaita karatunta wani lokacin to azhar ma ta shigo ita ma ana so a dan tsawaita ta daman malaman fiqhu suka faɗa azhar kanwar asuba haka abin yake azhar kanwar asuba wajen tsawo sai kuma isha'i sai la'asar sai magariba duk za mu zo kansu hatta kala abu sa'id har sai da abu sa'id ya ce kanat salatu zuhuri tuqamu da Allah ku ji wannan hadisin abu sa'id ya ce kanat salatu zuhuri tuqamu akan tsayar da sallah a zahar a masallacin annabi alaihi salatu wassalam fa yadhhabu zahibu ila al-baqi'i mai tafiya ya tafi albaqiya albaqi makabartan nan da take kusa da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gidajen da suke kewaye da wurin fa yaqbi hajatahu ya je ya tsuguna an kira an fa fara sallar azan ya fita daga cikin madina ya tafi baqiya tunda da dan masallacin raba da makabartar da dan nisa a tsakani ya je ya biya bukatar sa yayi tsuguno thumma ya'ti ahlahu ya dawo gidansa wajen iyalinsa fa ya tawadda'u yayi alwala me yasa aka faɗa ka da gidajen su ba ɗakuna idan mutum zai yi tsuguno sai ya fita wajen gari can ya je tsugunansa sai ya dawo yayi alwala a gida su ba a yin banɗaki a cikin gida saboda banɗaki ƙazanta ne banɗaki wurin da shaidanu suke taruwa ne mu kuma yanzu bature ya ce mana safe content self ko self ne content ne self ne self ne ko eh mana self ko mana ga ka gaban ɗakin ka duk inda ban ɗaki ko yake wajen shaidanu ne alkawari ne ban ɗaki akwai aljanu a ciki suna son wurin kazanta kowane na aisha ta ruwaito a hadisu laifi da ake faɗa ya ce suna zagayawa maza suna tafiya da rana umar ya faɗa ibn al-khattab mata da daddare suke zuwa a waje ko ba haushe ma ce ake bayan gida ko ba ka bane mana ban ɗaki bayan ɗaki ai ana yin toilet ne a bayan ɗaki ba a cikin ɗaki ba a al'adamu ma a addinance ma haka saboda mai kaurace wa kazantar to amma yanzu an samu ci gaba ko irin na masu tonar rijiya an matso da al'amura sosai shi yasa ya ga matarka aljanu kai ma aljani wani abu ya ta damun ka ciwon kafa duk ka je asibiti ana ta neman magani ka ki warkewa aljani ne kame ma kafa ɗanka yana ta firgita kuma kuna firgita gidanka haka kawai ka ji ana ta kiran ka da daddare ka duba ka ga ba kowa ko ka ji ana gada a bayan ɗakin ka ko ka ji ana guda ko ka ji wani abu yana ta ƙara ka duba ka gaba komai mutanen ne ko aljanun ne su ne kuke ta fama da su to kaga fikihun da za mu samu anan ya tafi ya je ya biya bukatarsa ya dawo a fafahimce ne jama'a kar a dauki karatun ba cewa ne ban daki a gida haramun bane ba haka na faɗa ba kawai ni na mana bayani ne bambancin waccan lokacin da yanzu ko ba ka wani yanzu ku kaga ko gini kake ka kai mata ka inda toilet din toilet ne sai sai ya bata yadda da shi ba a dawo da shi nan a dawo da shi haka ake to inda tsafta ba laifi Allah rufa asiri inda tsafta yawa amma dai inda za a yi wata yadda bara koya dan sa shamaki koya ya dai a dan sa koda yana kusa din a dan sa shamaki kaman dai da zai fi wallahi da zai fi amma kuma akwai disadvantage da yawa ɗakin da kake kwance kana baccinka kana sallah kana ibada kana karatun qur'ani kana buɗe kana buɗe kofar toilet ɗin gurin tsuguno ne a ciki ina jin wannan akwai ɗan gyara dai koyaya koyaya akwai gyara a ciki babu sirri kuma a ciki eh babu babu dan in tsautsayi ya sa ciki ya ɓaci to sai dai ka ga ana ta sake labulai ana ta rarrafe ƙofofi saboda a takure yake da kudinka ka takure kanka da kudinka kamar yadda yanzu yadda mutane suke gini mutum da kudin su ya matse ka ga matsatsun dakuna an yi wancan an yi wancan da gashi an kashe kudi amma wurin a takure ranar da Allah ya kawo matsala babu kudin ta da janareto kowa da mafici a hannu yake kwana kullum mu rinka daukan izina da Allah wa yudrikun nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya je yayi wannan ba hayar ko tsugunan ya dawo gida yayi alwala kuma ya zo ya riski manzon Allah fi raka'atil ula a raka'a ta farko mimma yutiluha saboda tsawaita azhar da annabi yake misali ba muna nan masallacin ba kamar mutum ya tashi daga nan gurin ya yi tafiya har sai ya je wannan gadar wannan gadar ta ta kofar nasara ba wannan ta farko ba wacce wadda ta yi can ibrahim tyrod a wacce gadar da aka sa sunan kafirin nan to gidan rediyo yawwa mutum ya je can ya biya bukatarsa ya dawo nan kana ji na ya yi alwala a gidansa kuma ya dawo masallaci ana raka a farko ina jin duk limamin da ya kuskure wa mutane sallan nan a garin wallahi tafiya za ya bashi tabbi ai sai dai kaga suna ɗiban takalman suna yin gaba wa zai tsaya ba za su tsaya ba to haka imam musulmi ya faɗa kuma za ka ɗan jarraba to ba matsala wata rana wasu ɗalibai suka ɗauke ni muka je ziyara a masar a egypt muka je suka ce bari mu je malam wani masallaci da ake ɗabbaka sallah irin ta annabi muna magana akan tsawaita sallah a yi ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan masallaci da muka je aka nuna min na ji daɗin zuwansa wato aka nuna mun wani liman limamin masallacin ina jin ya yi jika da ni babu wani gemu baki a fuskarsa ko a kansa furfura ne gaba ɗaya a jikinsa madacin alkur'ani ne gangaren wato aka ce damun masallacin anguwa kawai wanda ya isa ne kawai yake zuwa masallacin ya sha ya sha sauke suratul bakara a sallah asubahi wannan is normal bakara gaba daya idan ya ɗebo ta wallahi tallahi sai ya je ƙarshen ta wannan wai karka ɗauka wai su kansu sun ma saba dan idan ya kamo ma daman kawai an san sai ya dire ta kawai na ga tsohon nan na gan shi muka gaisa har littafi ya bani so daman masallacinsa isha'i kwa dama sai duk kowa ya gama sallah a masar ne a wata unguwa ne duk yawanci yan gaggawa sai an gama sallah to shi ba a ma fara yin ta isha'i galiban sai irin goma na dare in allah ya sa da suka fara kai wallah abu ya ban mamaki kwarai da gaske wani lokacin a gama ta karfe sha biyu awa biyu wani lokacin da aka gama da wuri sha daya an yi awa daya wannan abinan da sallar tarawih ta hajjudi kuwa da azumi kawai daman ma a masallacin da aka kwana kawai idan ya fara tahajjudinsa su tahajjudinsu bayan isha'i ne kawai ake fara ba wani bambanci tsakanin tahajjud da tarawihi in ya fara ɗiba to ba a tsayawa sai lokacin yin sahur kurin sun sallama kansu sun ba wa Allah kansu kawai sun ce su ga abin da za su Allahu akbar wallahi malam tsoho ne dattijo in ka gan shi hadda sanda amma fa in ya tsaya a sallan nan yadda ka san wasu turako ake sawa a rike shi ga karatun Allah ya bashi malam an zaga an yi sukan an yi maganganu ya ce a'a ba wani matsala mu dai za mu ɗabbaka na annabin daidai gwargwado wanda ya ga zai iya zuwa ya yi bismillah wanda zai tafi masallacin unguwa ya je can ya tafiyarsa amma inda aka ce duk inda yanzu irin wai da magarba ya zo karanta wa turu ai tun yaushe sun saba ma abin da ya dame shi kuma yana nan haka haka kuma zai cika insha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya ta fiha taratan alif lamim tanzil a cikin sallar azahar fa kawai yana karanta suratul sajda nan da muka faɗa yana karantawa a asuba kaga ashe ana tsawaita wani lokacin kamar asuba wa taratan kuma wani lokacin kuma sabbis marabbikal a'la kaga an sauƙaƙa da wallaili hidayar sha da irin su sama'i zatil buruj duk wannan an ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yi a sallar azhar to ya magana la'asar wa amma al'asru فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت صلى الأسر إتكما أنا أونا tsawanta kamar rabin sallar azahar ne lokacin da ya tsawaita azahar din idan azahar ta yi tsawo to la'asar din rabin tsawanta ne ina fatan kana fahimta wa bi qadriha idza qasurat idan kuma wani lokacin yana yin la'asar din daidai a zahar din in an takaita a zahar din ranar da aka yi a zahar da sabbis marabbikal a'la to wani lokacin yana yin la'asar da irin daidai sabbis marabbikal a'la din idan kuma an tsawaita a zahar din to akan raba tsawonta gida biyu a yi la'asar rabinta kenan kaga wannan yana nuna ma cewa ita la'asar ba ta kai a zahar ba tsawaitawa a wajen sallah amma in an takaice a zahar din an yi ta ba mai tsawo ba ana yin ta daidai a zahar magariba kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan fa hadisai ne yana kawo mana bayanin ne inda ya so zai ce mana an wane wane wane kaza kaza an wane wane wane kaza kaza amma dan yayi saving lokaci da kuma bayanin sai yake kawo mana kurin madarar karatun idan ka zo la'asa a magariba fakana hadiyuhu fiha khilafa amalin nasil yauma to gaskiya shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan sallar magariba to ya saba wa abinda mutane suke aikatawa a yau fa innahu sallaha marratan bil a'rafi fi rak'ataini me yasa ibn qayyim me yasa yake cewa sabanin yanda mutane suka saba ka san an saba magariba shaf shaf ce kawai nan da nan ake kammale ta to amma abun mamaki shi kuma annabi wani lokacin ya saba wa yadda mutane suke yi a yau shi ma ibn qayyim din a lokacin su yake fada al yawma to ballantana in yanzu kan yazo inna adina ka ce da qul huwallahu ahad so wasu magani suke in kaɗan tsawaita sallan magariba ka saba wa annabi ne an riga an saki jiki ba a tsawaita a magariba saboda malaman fiƙiyu sun ce tana da takaitaccen lokaci kar a je ƙoƙarin tsawaitawa a faɗa isha'i haka suka faɗa a ijtihadin su to amma aikin annabi kuma ya saba haka wanda shi ya zo da sallar manzo Allah yana sallar magariba wani zubin da suratul a'raf ka bude qur'anin ka ka ga ayoyin suratul a'raf aya 206 200 ya zube ta gaba daya a magariba wa marratan wani lokacin kuma in zai dan saukaka tunda ana mana alhat suratul arab wani lokacin ya karanta wattur wattur nan tana da aya 49 wani lokacin al-mursalat wal mursalat urfa a magariba aya 50 annabi yake shine malai ce wa ammal mudawamatu ala qira'ati qisar al-mufassal fiha amma dawwamar da ake a rinka karanta gajejjerun surori na al-mufassal a cikin magariba kamar yadda wasu mutane suka saba koyaushe inna a'tainaka idza jaa nasrullahi qul huwallahu ahad alam tara kaifa a dawwama koyaushe a masallaci ana karanta gajejjerun surori a magariba fa huwa min fi'li marwan to wannan yana daga cikin aikin marwan ne ba aikin annabi ba alayhi salatu wassalam shi yasa ma shi ma marwan a matsayinsa na sarki kuma jagora aka yi masa inkari wali hada an kara alaihi zaid bin sabit zaid bin sabit a matsayinsa na sabi ya ce kaga ranka ya dade mun yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka yake ba so ya kamata a gyara a rinka yi mutane irin salloli na annabi sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik